نعم بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم مم.
باب وضع اليدين وضعي.
على نعم باب وضع اليدين على ما يوضع عليه الوجه في السجود مم.
حدثني يحيى عن مالك عن نافع مم.
أن عبد الله بن عمر مم.
كان إذا سجد وضع كفيه على الذي يضع عليه جناحته مم.
قال نافع ولقد رأيته في يوم شديد البرد وإنه ليخ- ليخرج كفيه من تحت بر- برمس له حتى برمس.
يضعهما برمس له حتى يضعهما على الحصباء مم. shi kenan babu wada'il yadaini alama yudau alaihi alwajhu fi sujud wannan babi yana magana dangane da hannaye guda biyu ana ɗora su ne wato akan gurin da ake ɗora fuska a halin sujada wato idan mutum ya ɗora sujada shi akan tafi to zai ɗora hannayen shi ne su ma akan tafi ɗin idan ya ɗora goshin shi a saman ƙasa to zai ɗora kafafuwan shi ne a sa- zai ɗora hannayen shi ne akan ƙasa qala ubaidullahi malam ubaidullahi yace haddathani yahya an malikin al-imamu yahya ibnu yahya al-laythi ya zantar da ni ya jiyo daga al-imamu malik shi kuma ya jiyo daga malam nafi'u shi kuma ya ce haƙiƙa abdullahi ɗan umar allah ta'ala ya ƙara yadda da shi kana iza sajada wa ba'a kaffaihi ya kasance idan dai zai yi sujada wato yana ɗora tafuffukan hannayen shi alallazi ya za'u alaihi jabhatahu wato akan abin da yake ɗora goshinsa a kai yana yi ɗora hannayen shi akan abin da yake ɗora goshinsa a kai idan ya zamanto mutum zai yi sujada ko mun tsananin ranar da ake ciki yana da kwai riga wanda take mai faɗin hannu to ya ɗan jayo ta ya rihe nan kin nashi ya rihe nan kin nashi ya ɗora bai dace ba inda zai ɗora goshin shi a kai in akan ƙasa ne to su ma akan ƙasa zai ɗora su in akan tafi ne su ma akan tafi ɗin zai ɗora su nan in kana an gane ko qala nafi'un nafi maula abdullahi bin umar ya ce wa laqad ra'aytuhu fi yawmin shadidil bard haƙiƙa na ga mai gidana abdullahi ɗan umar a wata rana wanda ana hunturun sanyi wato ana tsananin sanyi wa innahu la yukhriju kaffaihi haƙiƙa abdullahi ɗan umar yana fitar da tafuffukan hannayensa guda biyu min tahati burnisin lahu wato da ƙarƙashin babban rigarsa ta ɗari hatta ya ba'ahuma alal hasba'i wato hal dai ya ɗora su akan tsakwaikwai saboda in a lokacin sanyi ne tsakuwayen da suke jimirin riƙewa sanyi za ga in kana tafiya in kana tafiya cikin cikin guri mai dutse inda sanyi ne ya fi ko ina sanyi ci za ka yi kaman a kusan ruwa kake to haka nan lokacin da za ka yi sujada a kan guri wanda yake mai tsakoyi in a tsananin sanyi ne za ka ji yadda idan ka ɗora za ka ji ƙarau ya shige ka da kyau to abdullahi dan umar a lokacin sanyi idan ya saka babban rigar shi wanda hannayen shi ma daga ciki ciki irin kawo misali mutum in ya saka gari da yake saka hannayen shi a ciki to ita ce burnus wato babban riga wanda hannayen ake ake burinsu a ciki saboda ɗari ya ce to wata rana ya fitar da wannan wannan hannayen nashi da ƙarƙashin babban rigar tashi na'am
وحدثني عن مالك Mm.
عن نافع Mm.
أن عبد الله بن عمر Mm.
كان يقول Mm.
من وضع وجه نعم جبهته بالأرض Mm.
فليضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته Mm.
ثم إذا رفع فليرفعهما Mm.
فإن اليدين تسجدان فإن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه
ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik wato shi kuma ya jiyo daga malam nafi'u ya ce haƙiƙa abdullahi ɗan umar Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi kana ya ƙulu ya kasance yana faɗa yana cewa wato a can wato a aikin abdullahi dan umar ne ya hakaito mana a nan kuma zai hakaito mana maganar abdullahi dan umar ya ce haƙiƙa abdullahi dan umar ya kasance yana cewa man wada jabhatahu bil ard wato dukkan wanda ya ɗora goshi shi akan ƙasa a lokacin da yayi sujada to falyadha kaffaihi ala alladhi yadau alaihi jabhatahu wato ya ɗora tafuffukan shi guda biyu akan abin da ya ɗora goshin nasa a kai wato fal ya za'a kaffaihi alal ardi aidan kama wa za'a jabhatahu alai wato ya ɗora wato tafuffukan hannayen nashi akan ƙasa kamar yadda ya ɗora goshin nashi akan ƙasa thumma idza rafa'a sannan kuma idan ya ɗago goshin shi daga saman ƙasa to fal yarfa'ahuma to sai ya ɗago da hannayen nashi wannan guda biyu abdullahi dan umar ya ce fa innal yadaini hakika hannaye guda biyu su ma ta sujuda ne suna yin sujada ne kama ya sujudul wajhu kamar yadda fuska ta bil'adama take yin sujada na'am
باب الالتفات والتصديق عند الحاجة في الصلاة حدثني يحيى عن مالك عن أبي هازم سلمة بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهما بينهما وحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر الصديق فقال أتصلي للناس فأقيم قال نعم فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في السد فصفق فصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته فلما أكثر الناس من التسبيح من التسبيح التفت أبو بكر فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ثم استأخر حتى استوى في الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم انصرف فقال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك فقال أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي رأيتكم أكثرتم من التسبيح من من ناب- من نابه من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيق للنساء na'am babu liltifati wa tasfiqi inda alhajati fi salah wannan babi yana magana dangane da halaccin wato mutum ya yi waiwaye a cikin sallah idan larura ce ta buƙatar da shi zuwa ga yayi waiwaye din to wannan babi yana magana akan halaccin yin hakan din wa tasfiqi inda alhajati sannan kuma wannan babi yana magana dangane da halaccin yin taɓi a cikin sallah idan larura ta buƙatar da a yi taɓi ɗin a ɗan tattaɓa kaɗan malam ubaidullahi ya ce haddasani ya haya mahaifinmu malam ya haya ya zantar da ni an malikin shi kuma ya juyo daga malaminsa al'imamu malik imamu daril hijira ana abi hazimin wato shi kuma ya jiyo daga wato baban hazim shine salama ta bin dinar salama dan dinar an sahal bin sa'ad ne sa'idiyyi radiyallahu ta'ala an shi kuma ya jiyo daga sahalu dan sa'ad as-sa'idiyyi al-khazraji as-sahabi ibn sahabi wato sahabi dan sahabi Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi. أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سهل بن سعد الساعدي يتي حقيقة ما أيكن الله صلى الله عليه وآله وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tafi wajen ƙabilar banu amr ibn auf wato ɗaya ce daga cikin ƙabiloli na mutanen madina liyusliha bainahum saboda ya yi sulhu a tsakankaninsu abin da ya afku a cikinsu ya yi sulhu a cikinsu saboda waɗansu mutane guda biyu daga cikin 'yan ƙabilan nan wato sun samu rashin fahimtar juna to shine ma'aiki alaihi salatu wassalam ya tafi don ya sasanta tsakankaninsu to ya tafi can wahanatis salatu sai lokacin sallar la'asar yayi to a lokacin tsakankanin wato banu amr ibn auf can kabila taso da kuma wato masallaci na ma'aiki alaihi salatu wassalamu wato akwai rara ta tafiya lokacin sallah da yayi faja almu'azzinu ila abi bakr ne siddiq sai ladani ya zo wajen abubakar ne siddiq allah ta'ala ya ƙara yadda da shi wato bilalu ya zo wajen sayidina abubakar faƙala a tusallilin nasi fa'uƙim ya ce ya ababakirin shin za ka yi wa mutane limanci tunda da har na yi kiran sallah in ta da ikamar sallah ko ku a'a ba za ka yi ba ƙala na'am ya ce ba damuwa wato ka ta da ikamar ni kuma zan yi limanci فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم wato sai abubakar Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi bayan bilalu ya tada iƙamar wannan sallah ɗin wato sai abubakar wato ya shiga gaba ya fara yi wa mutane sallah shikenan ana cikin sallah faja abubakar faja a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo shi ya je shi can ya gama wato yi sasanta su ya dawo da ya zo sai ya tarar da wato an fara sallah wannan su fi salati alhali ya tarar da mutane suna cikin sallah fatakhallasa sai ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya yi tararratsa sahu-sahu ya yi ta shiga cikin sahu-sahu ya shiga ta wannan ya tsallaka ya huce ta nan ya huce ta nan hatta wa ƙafa fi saffi wato har dai ya je ya tsaya a sahu na farko ya je ya tsaya a sahu na farko fasaffaƙan nasu wato da ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya shiga cikin masallaci har ya tafi sahu na farko ‘yan sahu na baya da na kusansu da na gabansu har zuwa sahu na farko’ wato sun gane ma'aiki alaihi salatu wassalamu ne ya zo shi kawai sai suka fara taɓi suka fara wa abubakar taɓi to ho mai guri ya zo shi in mai guri ya zo mai tabar ma ya nannaɗe wa kana abubakar la yaltafitu fi salatihi sahal ibn sa'ad sa'idi yace abubakar Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi shi kuma ya kasance baya waiwaye a cikin sallar shi saboda ya san ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya yi hani game da yin waiwai kawai suna ta taɓi ya rabu da su falamma a tsaron nasu minar tasfiq iltafata abubakar lokacin da ya gade mutane sun yawaita taɓin nan ya ga taɓi ya kasa ƙara sai tab tab tab aki yan can guri can ya tashi can ya tashi can ya tashi ya ce to da shi ne da ya aiki iltafata sai ɗanyen waiwayo kaɗan yana waiwayowa fara'a rasulallah sallallahu alaihi wasallam kai tsaye yana waiwayowa kawai sai ya ga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam a kusa da shi ce ikon Allah fashara ilaihi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam animkut makanak sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya yi wa wato abubakar Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi ya yi wa abubakar nuni ya ce da shi ka tabbata a gurin da kake wato tsaya a nan inda kake ka ci gaba da limanci farfa abubakar radiyallahu anhu ya dai sai abubakar allah ta'ala ya ƙara yadda da shi sai ya ɗaga hannayen shi guda biyu fahimidallaha alama a marahu bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama min zalik wato sai ya bi ubangiji subhanahu wa ta'ala akan wannan umarni da ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya yi mushi ne ya ci gaba da limanci sun masta akhara sai ya ja da baya ya yi da baya ci haba wane mutum ya ja da baya hattastawa fi safi har dai ya daidaita a cikin sahu na farko ya yi baya ya shiga cikin sahu na farko wata ƙaddama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya shiga gaba fa salla wato ya ci gaba da yi wa mutane sallah an gane ko wato wannan shi yake nuni akan halaccin yin sallah da limami guda biyu limamin mai guri ya zo shi shi kuma wanda a ɗan katsuro ne sai ya ja da baya ya shiga shi kuma limamin mai guri an gane ko sun man sarrafa sannan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato da aka gama wannan sallah din ya sallame daga wannan sallah ya waiwayo wajensu faƙala ya aba bakirin ma aka an tasbuta iz amartuk manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce malam abubakar me ya hana ka ci gaba da limanci lokacin da na ce ka ci gaba da limanci lokacin da na umarce ka akan ka ci gaba da limanci me ya hana ka ci gaba da limanci an gane ko ai umarni manzan Allah ya wuce ba share ilaihi wa sallama al-quds makana yace to me ya hana ka ci gaba da limanci فقال أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم wato saboda ladabi na abubakar da kuma yadda yake girmama ma'aiki alaihi salatu wassalam da kuma yadda yake jin kwarjinin shi ya ce ai bai dace ba ga ɗan abu kuhafa ma'ana bai dace ga abubakar ba saboda abubakar baban shi abu kuhafa sunan shi Uthman an gane kominin suna abubakar na kirki na'am na'am zira na'am na'am suna abubakar sunan shi abdullahi abdullahi sunan shi abdullahi ibn usman haka suna abubakar abdullahi dan usman an gane ku wato sai ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce da shi me ya hana lokacin da na ubarce ka ka ci gaba da limanci me ya hana ka ki tabbata a gurinka sai abubakar allah ta'ala ya ƙara yadda da shi ya ce bai dace ba ga ɗan abi uhafa wato a ce ya ci gaba da limanci a gaban ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam bai kamata ba a ce annabi yana na a ce ni in limanci eh barantana kuma gurin shi ne na shiga idan sai ya shigo gurin shi an gane ko to shikenan to shikenan bayan ma'aiki alaihi salatu wassalamu wato abubakar ya gaya mai haka ya san abubakar akwai ladabi shine ce fasalaka huwa bariqal adabi walidha lam yurda sallallahu alaihi wa alihi wa sallama i'tidarahu saboda haka ne ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bai watsi da wannan uzurin da ya kawo ba wato ya amshe shi da hannu biyu wa fihi jawazu imamatil mafduli lil fadil wato a cikin wannan maganar wato akwai halaccin wato limancin wanda yake na ƙasa ga wanda yake na sama wasu alun ra'is an sababi mukhalafati amri sannan kuma a cikin wannan hadisi za mu gane ashe ya halitta wato shugaba ya yi tambaya dalilin me yasa aka saba wa umarni shi kuma sai ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce mali ra'aitukum akthartum min at-tasfiq wato yawanci haka yake amma a waɗansu nusuka ɗin ana cewa mina tasfihi wato mali ra'aitukum ya na ganku akthartum min at-tasfihi wato kun yawaita tabi lokacin da na shigo kamar da nayi wani abu na na wannan kuma ake taba mini irin na in mutum ya faɗi daidai a cikin aji a ce to a mai tabi safi ƙulahu safi ƙulahu manzon Allah ya ce man nabahu shay'un dukkan wanda wani abu ya zo mishi fi salatihi a cikin sallar shi dukkan wanda wani abu ya zo mai a cikin sallar shi to fal yusabbih wato ya ce subhanallahi yayi tasbihi fa innahu idza sabbaha iltufita ilaihi ultufita ilaihi haƙiƙa idan yayi tasbihi yace subhanallahi wato za a waiwaya zuwa gare shi wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatu wala sun shi ma'aiki alaihi salatu wa salamu ya ce haƙiƙa yadda lamarin yake idan sabba haltu fita ilaihi wato dukkan mutumin da ya yi tasbihi ya ce subhanallahi subhanallahi to za a waiwaya zuwa gare shi za a kallace shi ya ce wa inna matasfihu lin nisa'i sani dai kadai taɓi na mata ne ba na maza ba mata su ne za su dinga taɓi a cikin sallah amma maza su abin da aka san su da shi shine su ce subhanallahi subhanallahi ba wai sai an yi rafkanuwa ba in irin wannan ce mata faru ga limami na kamsu salawati ya shigo an tada ikama kenan liman ya shigo to sai aka subhanallahi subhanallahi wannan liman kin zai ce to mu fara sallar bobara ta da a ce a yi rafkanuwa to amma in yi waiwai tsinkaye mai gurin sai dan jayo da ba he shi mai guri ya shiga ya ce to Allahu akbar
na'am na'am وحدثني عن مالك عن نافع أن ابن عمر لم يكن يلتفت في صلاته يا زنتر da ni ya jiyo daga al-Imam Malik shi kuma ya jiyo daga Nafi'u ya ce haƙiƙa abdullahi ɗan umar lam ya kunyar tafito fi salatihi wato bai kasance yana yin waiwaye ba a cikin sallarsa saboda nuni akan cewa wato yin waiwaye a cikin sallah bai dace ba wato kamar yadda manzo Allah sallama ya faɗa inna ma huwa ikhtilasun yakhtalisuhu ash-shaytanu min salati al-abd wato wani kaso ne shaydan yake wartowa daga sallar bawa na'am وحدثني عن مالك عن ابي جعفر بن القارئ انه قال كنت اصلي وعبد الله بن عمر ورائي ولا اشعر به فالتفت فغمزني وحدثني عن مالك يا زنتردني يا جيو daga al-Imam Malik an Abi Ja'far al-Qari'i wato shi kuma ya jiyo daga malam Abu Ja'far yazid ibn al-qaqa al-madani wanda ɗaya ne daga cikin al-qurra'ul ashara annahu qala haqiqa abu ja'far al-madani yace kuntu usalli na kasance ina yin sallah wa abdullahi ibn umar wara'i abdullahi dan umar yana bayana ina limanci saboda abdullahi dan umar malamin su ne ya ce to amma na kasance ina yin sallah wani lokacin abdullahi dan umar ya zo ya shiga cikin sallan nan ya yi sallah a bayana amma wala a shi'uru bihi wato ba na ma ganewa da ya zo shi saboda ba na ƙara jin nauyin mota ta ƙara nauyi an gane ko limanci kafin inda ka shiga bayan ka shiga ne kowa zai zo shi to wannan ya fi zo maka da sauƙi sama da a ce kafin ka shiga ne ka ga wani limani in ka ga wani kafin ka shiga za ka gani in ka shiga kana karkarwa karkarwa to amma in da ka shiga ne an fara sallah ya zo daga baya shiga ba kama san da ya zo shi ba za ka iya karatun ka in ga ka yadda kake so sai ka sallame in kawo ka gan shi ya ce to hakan ba kalla da kuna da muke wannan kwabal ya ce a alhamdulillah ya ce faltafattu an gane ku ya ce sai in waiwaya da na waiwaya fa mazani wato sai ya ɗan zungure ni wato ya dan nuna mini cewa abin da na yi ban kyauta ba wato saboda wato abin da ya shafi yin waiwaye yana rage wa mutum khushu'i yana rage wa mutum tafiyar da wato ibadarsa an gane ko alhamdulillah al'ilmu indahu subhanahu wa ta'ala